أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الشورى مكية وهي خمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kamun a shiga karatu ina jawo hankalin matasa musulmi muna so in za a yi wani abu na neman haƙƙi su bari mu tashi gaba ɗaya mu nemi haƙƙinmu kada su waru su ƴan kaɗan ajiya harbe mana su kullum ana yin asaransu wannan ba hankali ba ne su yi haƙuri irin motsin da ake alaman ganin nan su yi haƙuri in mun tashi neman haƙƙinmu gaba ɗaya za mu tashi neman haƙƙinmu ba ku waru ku je a harbe ku waɗansu waru je a harbe su a rika kare mana matasa ba Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya samu zauna lafiya ai ta addu'a Allah ya samu zauna lafiya Allah ya kare karfin da yake nema ya kare musulunci barka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم wannan haruffa guda biyu yadda muka saba karantawa kullum himim ha ƙarami da minjaye shi ma mabuɗin wannan sura kenan haka suke har guda bakwai hemaye to shi ma kamar yadda muka faɗa a cikin waɗanda muka karanta cewa waɗansu asraru ne na Allah wanda shi kaɗai ya san fassararsu ko da yake akwai shugabannin da suke fassarawa abdullahi abbasin yana shiga ciki yana magana yana fassarawa nawawi yana shiga ciki yana magana Sheikh Ismail yana magana a cikinsu akwai mutane da yawa da suke yin magana a cikinsu mazhabar Abdullah ibn Abbasin kenan wanda kuma suke cewa ba sa cewa komai akan su Allah alim muradi bi zalika mazhabar na na Aisha kenan a duk yadda aka yi daidai amma fassara mafi bayyana a cikin dai shine Allah alim muradi bi zalika Allah shi ya san abin da yake nufi da wannan hemi ha karami da minjaye Allah shi kadai ya san abin da yake nufi da waɗannan haruffa guda biyu hakanan kuma ayin sin kaf da an baki din da sin din da kaf din duk Allah shi ya san abin da yake nufi da su duk abin da aka faɗa dai da a dawo kan na asalin wanda yake Allah wa muradi bi zalika kazalika yuhi ilayka wa ila allazina min qablika Allahu al-azizul hakim يا رسول الله يا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم كذلك يدك غنن هكا الله الله يوحي إليك يكي يوم وحي زوا غريك وإلى الذين من قبلك تايد أنبا وندسك ريقاك إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان هزوا ƙarshe yadda Allah yi wa annabawa ‘yan uwanka wanda suka riga ka wahayi kai ma haka ake maka wahayi wahayinka ya fi na kowane annabi daga cikin annabawa shine wannan alƙur'anin da wanda babu kamar sa shehu tijjaninmu radiyallahu anhu yana cewa harafin ƙur'ani guda ɗaya tak babu wani abin da za a karanta kowane irin karatu ne ya kai darajan girman wannan harafi guda ɗaya na alƙur'ani saboda sifantuwar alƙur'ani da sifar Allah kowane karatu a karanta ko ba sifar Allah bane zai zama ko kirari ko addu'a ko bayani ko jawabi amma shi alqur'ani sifan Allah ne saboda haka ne ba wai larabcin kadai bane da mutum zai dauki inna fir'auna wa hamana wa junudahu ma kanu khadiin wannan karatu ba abin da yake cikin sa sai sunan miyagun mutane fir'auna da hamana da rumbunarsu mutanen banza wanda ba sa kan hanyar Allah abinda ayat ta faɗa kenan wannan aya da wani zai taka ta sai a ce ya ridda sai a ce ya taka ayat alqur'ani ya ridda mai kuma
ya السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم wannan sura tana da munasaba da suratu maryam suratu maryam an soma ta da harfa irin waɗannan guda biyar kaf ha ya ayin sad wannan kuma he mim ayin sin kaf kowanne harfa biyar ne kuma karatunsu gaba ɗaya suna karanta addini ne da maganan annabawa da hukunce-hukunce da shari'a da maganan 'yan aljanna da maganan 'yan wuta saboda haka sai aka kawo ƙarshen suran maryam ma'ananta aka kawo shi a nan suratu maryam tana cewa ya kadu sama ta tawaɗana minu watan shakkurar da wata khirrul jibalu hadda an da aulin rahamani warada maganganun banza da kafirai suke yi cewa Allah yana irin waɗannan maganganu da aka faɗa wa annabi duka cewa la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fi la'allakum taghlibuna fi adana waqru min bainika bainika hijabun miyagun maganganu ne na kafirci na kafirai to babbar magana mafi muni babu kamar cewa Allah yana da da in in sammai da ƙasai sun ji irin wannan muguwar magana yaya suke yi ne ya kadu samawa ta tafaɗar min fauƙihinna sai sammai su yi kusan za su kekkece tun daga sama ta bakwai sama da sammai za su kekkece su rikito su yi ƙasa ƙasa kuma ta yi kamar za ta za ta za ta tsatsage za ta dindike za ta lalace saboda jin wannan muguwar magana والملائكة يسبحون بحمد ربهم saboda wannan muguwar magana in mala'iku sun ji ta su kuma kamar yadda in ka ji muguwar magana za ka san abin da za ka faɗa ko la ilaha illallah ko subhanallahi ko kuwa inna lillahi to mala'iku in sun ji wannan muguwar magana su kuwa suke cewa wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim su ko mala'iku sai su ta tasbihi wa Allah sai su ta tasbihi wa Allah wa yastaghfiruna suna tasbihi suna gode wa Allah wa yastaghfiruna liman fil ardi sai suna nema wa mutanen bayan ƙasa gafara masu wanda waɗannan irin maganganun suke fitowa a bakin su da wannan mugun aiki nan wa yastaghfiruna liman fil ardi mala'iku suna yi wa mutanen bayan ƙasa suna nema musu gafara surar da muka fito kamun ɗaya surar allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu mala'iku suna yi wa muminai istighfari suna nema musu gafara wurin Allah in sun ga ana yin zikiri ko ana karatun Qur'ani ko ana kowace ibada nan ko in mala'iku sun ji miyagun maganganu istighfari suna nema musu gafara wurin Allah in sun ga ana yin zikiri ko ana karatun Qur'ani ko ana kowace ibada nan ko in mala'iku sun ji miyagun maganganu maimakon sama ta rikito akan mutanen kasa ta kyakkece akan mutanen addu'a su dandake wata khirul jibalu hadda to sai mala'iku ta roƙon Allah su ta roƙon Allah suna nema mutanen bayan ƙasa gafara nan sai aka raba maganar kashi biyu aka ce to in an ce dukkan mutanen bayan ƙasa har fa waɗanda suke muguwar magana kenan suna nan a kan ƙasar su ma su ku yaya mala'iku za su nema musu gafara sai waɗansu suka takaita suka ce ai wancan ne wannan mutulakin wancan muƙayyadin ne yake hukuntar da shi wanda aka ce wa yastaghfiruna lillazina amanu shine anan din ma suna nema wa masu gafara gafara aka ce a'a wannan siyakinsa daban wancan siyakinsa daban watakila suna nema dukkan mutanen bayan ƙasa gafara ne to in an ce mala'iku suna nema mutanen bayan duniya gafara yaya kuma aka ce waɗansu kuma na ce ula'ika alaihim la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in kafirai saboda kafircinsu da mala'iku da kowa da kowa suna tsinewa kafirai gaba ɗaya to ya za a yi haɗa wannan sai a ce ai yana yiwuwa suna nema wa muminai gafara suna tuba waɗannan kuma Allah ya sa su masu musulunta kada Allah ya kama muminai da irin laifinsu kamar yadda za ka kamo mai laifi ko masu laifi yara a gaban mai gida ka rika cewa mun tuba ya fe musu mun tuba ya musu mun tuba ya musu ai mutanen banza ne ai lalle kan mutanen banza ne lalle kan mutanen banza ne amma tuba muke yi kaga bai hana su yi la'anar ba bai hana kuma su istighfarin ba to idan duk da kafiran ne gaba ɗaya suna neman Allah ya yi afuwa kada ya saukar mana musiba gaba ɗaya saboda maganan waɗannan miyagu masu cewa Allah yana da ɗa ko Allah yana da abokin tarayya ko kuma ba su yarda da manzanni ba ko ma ba su yarda da Allah ba gaba ɗaya babu shi saboda su kar a saukar ma da bala'i ya gama mu gaba ɗaya wata ufi na talla tusiban na lalina zalamu minkum khassa saboda can kusa ƙarshen surar tana cewa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum ya fu an kasir duk abin da ya same ku na musiba ko kuka karkado abinku da yawan zunubanku ko da yake Allah yana yafe masu yawan laifinku ne baya kama ku da mai yawan da dan kadan to saboda neman gafaran mala'ikun ne yana taimakawa Allah ya yafe mana manya manyan abubuwa masu yawa abubuwan su zo mana da sauki ma'anan wa yastaghfiruna liman fil ardi kenan ala haka abin yake inna Allah shi Allah ko shine al-ghafuru mai yawan gafara arrahimu mai yawan jin kai mai tausayin muminai mai gafarta zunuban muminai mai jinkirtar da azaba wa waɗanda suka cancanci azaba sai an je lahira
والذين اتخذوا من دونه أولياء الله أولياء والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل والذين اتخذوا من دوني أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل abubuwan da za su sa kusan sama za ta kyakketo ta faffaɗo tun daga sama ta sama ƙasa kuma za ta ɗaɗɗage duwatsu kuma za su dandake irin waɗannan abubuwan ne allazina takazu min duni auliya kafirai waɗanda suka ɗauki dodanni suka mai da su su ne allolinsu ko suka mai da shaidan ne allansu ko suka mai da son zuciyarsu da duniya ita ce allansu ko suka mai da waɗansu katti su suke bautawa su hana musu bautan Allah saboda su ji daɗi su sa su saɓon Allah saboda su ji daɗi to su ne wanda suka riƙi waɗansu abubuwa suka mai da su allolinsu suka bar Allah suka mai suka zama su ne auliya domin Allah waliyyu allazina amanu yukhrijuhum min az-zulumati ila nur wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut wato abun banza wanda yake raba mutum da Allah shine ake kiransa taghut ko shedan ne ko son zuciya ne ko waɗansu katti ne ko wani ƙato abin da ya raba ka da Allah ya raba ka da gaskiya sunan sa ɗagut to suka mai da ɗagut shine su ne waɗanda suke abokan jiyayyarsu suka bar maganan Allah alhali ku wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yu'minuna Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum min dhulumati ila nur to mutum dai ya mai da Allah shi ne komansa ko ba zai hana ka ɗauki wasila zuwa ga Allah ba domin Allah ne ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi wasila ya ku munai ku ji tsoron Allah ku nemi tsani zuwa ga Allah tsani zuwa ga Allah din nan fassararsa tunda ba za ka ɗaura kwaranga kai sama ka tafi neman Allah wajen al'arshi ba ko kuma ka taska ka yi ƙasa ka tafi neman sa ta ƙasa ba kenan sai a fassara wasa'il ɗin da wasu abubuwa wasila ta farko wanda zai koya maka fatiha da sura ya koya maka alwala ya koya maka wankan janaba matakin wasila kenan zuwa ga Allah in an gama ya koya maka alƙur'ani in an gama ya koya maka ilimi idan za ka wuce wannan ilimi na takarda a ci gaba a kai makamul ihsan ya koya maka ilimin ma'arifa duka wannan wasa'il ne ƙarshen wasila kowace annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ulaika alladhina yaduna yabtaguna ila rabbihim wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana mahzura idan mutane sun bi annabi Isa ne sun ce shi suke bautawa ko sun bi Uzairu ko sun bi mala'iku duk abin da ka bi kai mai kace wasilar ka ce zuwa ga Allah ma na abudu mu illa li yuqarribuna ila Allah zulfe to su ma waɗannan suna neman wata wasila zuwa ga Allah wadda tafi kusa da Allah ulaika alladhina yaduna yabtaguna ila rabbihim wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabu aqrabu alwasail ila Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man والذين اتخذوا من دون اولياء الله حفيظ عليهم Allah yana kiyaye musu maganganunsu da ayyukansu duka za su je su samu Allah ya sa ana rubutawa wa rusulana dai yaktubun mala'ikun mu suna nan kusa da kowa suna rubuta abinda duk ya faɗa da abin da ya aikata ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk abin da mutum ya faɗa ga mala'iku nan suna rubuta mai kyau da mummuna duk abin da ka aikata suna rubuta mai kyau da mummuna wa anta alaihim biwakil kai dai ya rasulullahi naka ka isar da aika ba ce ka bi mutane kana jin me suke faɗa ka bi su karga ganin me suke aikata ba a mala'iku mu suna nan suna bin mutane kai kuma naka isar da aika
وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير
وكذلك أوهينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنزل يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة فريق في السعير yadda muka yi wahayi zuwa ga yanka annabawa waɗanda suka riga ka haka muka yi maka wahayi kai ku abinda muka yi maka wahayi da shi din shine qur'anan arabiyyan wannan babban littafi alqur'ani balarabi babbar mu'jizar ka ya rasulullah wani littafi mai albarka zikrun mubarakun anzalnahu littafi ne saboda albarkarsa in ka karanta harafi guda ɗaya tak a rubuta maka lada goma ba littafin da za a karanta a rubuta maka lada goma sai qur'ani harafi ɗaya tak annabi ya ce wai ba alif lam mim ne harafi ba a'a harafi uku kenan lada talatin alif din harafi ɗaya ne lada goma lam ɗin harafi ɗaya ne lada goma mim ɗin harafi ne lada goma lada talatin kenan wannan banda in kana da alwala wannan banda in kana cikin sallah ladan karuwa yake yi sai qur'ani duk inda yake duk inda qur'ani yake nan albarka take ubangiji tabaraka ta'ala ya ce summa awrasna alkitaba alladhina istafayna min ibadina faminhu zalimun li nafsihi wa minhum muktasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah wato duk wannan al'umma gaba ɗayanta mun zaɓe ta mun ba ta wannan alƙur'ani ko da yake a cikin al'ummar akwai waɗanda suke zaluntar kansu akwai wanda suke matsakaita akwai kuma wanda suke sun da aka ce sabiqu ku rige rige to sun yi riga sun kai as-sabiquna as-sabiquna ulakal muqarrabun haka kuma a cikin al'ummar akwai waɗanda muka sake zaɓen su muka ba su haddace alqur'ani wanda muka ba su haddace alqur'ani manzo Allah na ce hamalatul qur'ani awliyaullah mahaddata alqur'ani waliyan Allah ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa hamaratul qur'ani ahlullahi wa khassatuhu mahaddata alqur'ani mutanen Allah kenan waɗanda Allah ya zaba saboda haka ne wannan mu'jiza ta wannan alqur'ani wanda muke nanatawa kullum da duk duniya ba littafi kamar sa domin duk duniya ba za ka samu wani littafi girmansa ya kai shafi 700 kamar qur'ani domin qur'ani a wani rubutu za ka samu ya kai shafi ɗari bakwai wani wuri ya fi haka wani wuri ya kasa haka amma shafi ɗari bakwai ne a samu yaro mai shekara bakwai da aihuwa ya haddace shi da ka sai alkur'ani shi kaɗai ba zai wa kowane littafi domin kowane littafi in kana karanta shi wanda ya yi littafin daban wanda ya yi ka daban amma alkur'ani in kana karanta shi wanda ya yi kan shi ne ya saukar da shi haɗa ku ba wuya الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد لله mu Najeriya muna daga cikin ƙasashen duniya wanda suka fi yawan karatun Qur'ani da sanin Alƙur'ani tare da mu mu ajamawa ne a duniya a Najeriya aka samu shekara ta dubu biyu aka samu yaro mai shekara shida da wata uku aka ce shine miracle na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na shekara ta dubu biyu mujizar manzon Allah ta shekara ta dubu biyu yaro mai shekara shida ya haddace alkur'ani shekara shida da wata uku a nan Najeriya aka samu wannan yaro kuma a nan ake samun irin yara mai shekara bakwai bakwai sun haddace alkur'ani saboda mu'ujizar alkur'ani da albarkarsa Qur'anan Arabiyan mun saukar maka da wannan littafi mai magana da larabci litunzira ummal qura wa man haulaha don ka yi wa'azi wa wannan gari makka uwar kowane gari uwar garuruka wa man haulaha ba makka kaɗai ba da duk duniya da take kewaye da makka kasan duk duniya in ana sallah makka ake dubawa a yi sallah kenan duk duniya tana kewaye da makka ne makka ita ce uwar uwar garuruka dukkan garuruka suna kewaye da makka ne da farko wance wa anzir ashira ta kalaqarabin kai gargadi wa danginka makusata bayan ya yi wa danginsa makusata sai sai aka ce gargadi gaba ɗaya a nan zirƙau maka wato kai gargadi mutane wa an zirin nasa yau mai yati an zirin nasa kai mutane duk gaba ki ɗaya gargadi tabaraka lalli nazzal furqana rabbihi liyakuna lil alamin nazira albarka Allah tana da yawa wanda ya saukar da wannan alkur'ani wa bawansa don bawan ya zama mai gargadi wa duk duniya gaba ɗaya duk halitta gaba ɗaya amma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nazira Allah ya yi kwanin Muhammad da wannan alkur'ani zuwa ga dukkan halitta gaba ɗaya dukkan duniya gaba ɗaya sallallahu alaihi wa sallam kuma an ce makka ita ce uwar dukkan garurukan duniya haka ne amma لا تقتضي مزية أفضلية أفضلية ويوجد في المفضول خير مزية ضد هكا مكة غرين الله ني غرين النبي ني don nan Allah ya zaɓi a haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan Allah ya zaɓi a saukar da yawancin alƙur'ani in ka kasa ƙur'ani kashi uku kusan kashi biyu duk a makka suka sauka madina kuma garin annabi ne sallallahu alaihi wasallam garin da Allah ya zaɓa wa manzon Allah je ya ƙarasa aikinsa ne daga nan sai ya zama garurukan wajen daraja suna kallon juna waɗansu malamai suke saboda wannan aya makka ta fi kowane gari waɗansu ko suna gani akwai lokacin da Allah yake gayyatan duk duniya su koma madina wajen Allah da annabi wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaban kaseeran wa sa'a wa man yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasulihi duk wanda ya fita daga gidansa ya tafi wajen madina ya je wajen Allah ne da annabi to sai suka, suka ga kenan madina a wannan tafi makka amma dai inda magana ta kwana garin makka gaba ɗaya ya fi garin madina gaba ɗaya amma banda ka'aba ka'aba ta banda ka'aba a garin makka ya fi garin madina gaba ɗaya banda masallacin manzon Allah garin makka ginin mutane ne masallacin manzon Allah ginin annabi ne da sahabbai ka hada to masallacin manzon Allah ya fi garin makka amma banda ka'aba ka'aba ginin annabawa ne da mala'iku lalle ka'aba ta fi masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma banda ɗakin da yake kwance ɗakin da yake kwance ya fi sama da ƙasa domin a nan yanzu annabi yake da jikinsa amma kuma yana ko'ina da mu'jizarsa sallallahu alaihi sallama tunda ya ce almar'u ma'aman a habba mutum yana tare da masoyinsa to masoyan annabi duk inda suke kenan suna tare da annabi a mu'jizance kuma Allah ya ce mana yana ko ina ho ma kun aina ma kuntum kuma annabi ya ce mana in mutum yana sallah yana ganawa ne da Allah baka da iko ka gana da Allah annabi baya wurin baka kone ba saboda haka kenan a mu'jiza dai manzon Allah yana tare da Allah yana ko ina amma yanzu inda jikinsa yake a cikin ɗakin nan nasa ɗakin Aisha ya fi ko ina saboda iyakan darajar makka akwai ɗakin Allah akwai makama Ibrahim akwai zamzam akwai safa da marwa darajar wurin kenan menene darajan menene darajan makama Ibrahim saboda abin da ya bashi daraja kenan wurin da annabi Ibrahim ya taka da wurin da annabi Muhammadu ya sha takawa kai a ganin ka ina ne yafi zamzam nan ne annabi Ismail ya sa kafa ya ta takawa har Allah ya fito masa da ruwa ya rika sha shi da mahaifiyarsa to inda annabi annabi Ismail ya ta takawa ruwa ya fito da inda annabi ya sha takawa fa inda annabi ya sha takawa safa da marwa ku yangar annabi Ibrahim uwar annabi Ismail ita ta fara yin safa da marwa saboda Allah ya nuna mutane darajar ta cewa ta yarda da ikon Allah an je an kawo ta daji an aje ita da ɗanta ta ce ta yarda an ce za a yanka ɗanta ta ce ta yarda to saboda wannan daraja ne Allah ya mata daraja wurin da ta taka ta tafi nema wa ɗanta ruwa ma wurin ya zama wurin ibada ko annabi da kansa in ya zo sai ya maimaita abubuwan da ta yi nan don darajar ta to kai a ganinka wurin da iyalin annabi ibrahim ta taka da wurin da iyalan manzon Allah suka sha takawa ina ne yafi mu koma har yanzu makka akwai baitullahi madina akwai rasulullahi kai a ganinka ina ne yafi to saboda haka ba ta tashi ba dai ita ce ummar kure domin shi wanda yake madina mutumin makka din ne in an tambaye shi na garin ku zai ce makka ashe makka ta zama ummul quraydi har yanzu ita ce dai ummul quraydi wa tunzira yawmal jam'i la raiba fi kai wa mutane gargadi ka fara da dangin ka sannan ka hada da dukkan duniya gaba daya kuma kai wa mutane gargadi akwai wata rana fa a gaba mai wuya at-tammatul kubra al-haqqatu wal haqqa yaga uwarsa ya ruga a guje ka tai karana wajen Allah ya ga matarsa ya ruga guje kar ta ƙara na wajen Allah haka ‘ya'yansa amma wannan Allah ya ce fa banda masoya Allah rakhillahu yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa almuttaqina wanda suke masoya juna ranar lahira kowa ya ga dan uwansa tsine masa yake gudu amma banda masu tsoron Allah su kam in sun ga juna alhamdulillah ba don na hada kai da irin ku a duniya ba ina zan samu wannan wuri a lahira kowa yana son kowa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd suna son junan su kam to wannan rana mai wuya kai mutane gargadi zuwan wannan rana ya rasulullah mutum zai yi mai jam'i larai ba fi ka gaya musu ranar taro ranar da sama da ƙasa za su taru ranar da mutane da mala'iku da aljanu da shaidanu za su taru wuri ɗaya ranar dabbobi dukkan gaba ki za a tara su sai dai su hukuncin su ce kunu turaban in sun an sa su rama wa juna tun kuyin da suka yi junansu ko taka wanda suka yi junansu ce su rama shikenan shafe zama kasa sannan kafirai su ji da su je a ina ma damuwa mun zama dabbobi a shafe mu magana ta ƙare kamar yadda aka shafe dabbobi to wannan rana tana da wuya kai mutane gargadin wannan rana ya rasulullah ranar in an taru ba fa za a salli mutane su tafi gari ɗaya ba a'a in za a in an taru za a taru ne a zaun a tsaya shekara dubu hamsin ai ta damuwa rana a jawo ta kayanta a bata ga ta ta ta zo kusa tana ruhi tana ce a bata kayanta a bata kayanta ga tana tana ganin abincinta a bata a bata sai an ɗaure ta da mala'iku suna ja sannan da ƙarshe a raba mutane fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir Allah ya samu daga cikin jama'a masu tafiya aljanna a raba mutane yau ma zai tafarraku ne kenan a raba mutane taro ya ƙare wa'annan a kai su aljanna Allah ya sa da mu wa'ancan a kai su wuta Allah ya kiyaye mu
ولو شاء الله لجعله أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يرسل في رحمته من يشاء والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير amma raba su zama kashi biyu waɗansu zuwa aljanna zuwa rahman Allah waɗansu zuwa wuta wurin adalcin Allah ganin daman Allah ne haka ya ga dama tun farko tun lokacin da ya yi su ma haka ya yi su wata rana manzon Allah ya fito wajen sahabbai yana rike takardu guda biyu ya ce kun san wannan takardu da nake rike da su haka suka ce ba mu sani ba ya rasulullah Allah alamu ce takardu ne Allah ya riga ya rubuta ƴan aljanna gabaki sunansu da sunan iyayensu da kabilarsu ba za a ƙara ba ba za a rage ba wannan kuma Allah ya riga ya rubuta sunan ƴan wuta da sunayensu da sunan iyayensu da kabilarsu ba za a ƙara ba ba za a rage ba an riga an gama komai jaffar kalam an yi rubutun an gama har alƙalami ya bushe sai eh Abdullahi ibn Amr ibn al-As sai tambayi manzo Allah ya Rasulullah fa fimal amal to inda haka ne me yasa ake wahala ake aiki tunda an riga an gama ƴan aljanna an gama ƴan wuta don me ake aiki sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi aiki ku yi aiki ku yi aiki kowane mutum inda za a koma hanyar da aka shirya masa inda za a koma hanyar da zai ɗauka kenan kuma daga ƙarshe ne ɗan aljanna zai zama ɗan aljanna ko da ya yi rayu yana aikin ‘yan wuta in ya zo mutuwa zai tuba ya kama aikin ‘yan aljanna ya koma littafin farkon da aka rubuta masa da ƙarshe Allah ya kiyaye ko dan wuta ko da ya shiga musulunci yana aikin aljanna yana aikin aljanna sai ya je kusa kusa da mutuwa sai ya koma aikin da aka rubuta masa na asali na wutan nan sai ya koma ciki Allah kiyaye to saboda haka ne bayin Allah duk wanda ya fi sanin Allah ya fi kowa tsoron Allah saboda haka wali suka fi kowa jin tsoron Allah annaba sun fi su jin tsoron Allah fa aujasa fi nafsi khifatan Musa Musa ba Allah ne ya aike shi ya masa garanti da komai da komai amma da ya ga sharrin masu sihiri sai ya ji zuciyarsa ta sa tsoro saboda ya san Allah sai Allah ba ruwansa komai nasa ne ko fa'arun lima yuridu ne saboda haka ba a amincewa matukan mutum yana duniya komi kyakkyawan aikinka to ka ji tsoron Allah matukan jin tsoron Allah lokacin da ubangiji ya halicce mu muna alamu zarri muna muna ƙwayoyi kawai ba jikuna ba uwa ba uba kowa zaman kansa yake yi sai aka kawo mu gaban Allah da aka kawo mu gaban Allah sai aka sa safin annabawa shine a gaba da su da abokan tafiyan su sahabbai kenan safin waliyai shine yake bin safin annabawa safin muminai shi ke bin safin waliyai safin musulmi shi ke bin safin muminai sauran safufa ko suna baya to sai Allah ya tambaya ya dube mu gaba ɗaya mu halitta lokacin kowa ba ba wani uwa wani ba wani uban wani ba wani kakan wani kowa zaman kansa yake yi da ya dube mu ce alastu bi rabbikum daga yin wannan magana sai jalalar Allah da haibar sai ta lalata halitta duk suka zama kaman babu sun lalace ka tarwatse ta lokacin tarwatse wannan yawan tafiye-tafiyen da mutum ya yi a wannan lokaci in ya zo ya ɗauki jiki a duniya sai ya maimaita wannan tafiya kamun ya mutu in ko da ya ji tsoro nan ya nitse to ba zai tafiya ba sai a rika ce masa kifin rijiya to da aka tsori ta din to zatin manzo Allah shi kada yake iya jure zatin Allah sai ce bale haka ne kai ne ubangijinmu ya Allah kai ne ubangijinmu ya Allah to safin da ke tare da shi na annabawa sai ya tashi saboda tashinsa da yake makwabtaka ne su ma sai suka ce bale kai ne ubangijinmu sahun bayin Allah manyan bayin Allah waliyai siddiqai kuma da suke bayan annabawa so duk suka tashi so suka ce bale tsakanin su da Allah akwai safu daya amma annaba babu ba wasida tsakanin su da Allah kace bale sannan mu'mine da suke bayan bayan wali su suka amsa suka ce bali har aka iso musulmi har aka iso munafukai har aka iso safu ukun can na baya su ko sai suka tashi suna ji ana ce bale bale ba su gane ba suna ce bolo bolo bolo bolo bolo bolo saboda haka dukkan wahalan da musulmi ya yi ta ibada kafiri zai yi irin ta ko fiye da ita shi ma ya ce wai ibada ne amilatun nasibatun tasla naran hamiya a yi aiki a sha wahala daga ƙarshe a fada cikin wuta ta har abada to daga nan da aka gama wannan bale-bale da bolo-bolo din sai aka ce to a haɗi juna to garin haɗiyan junan nan ka zan in an ce ana warwazo kowa na kusa da shi yake fara ɗiba to shi kenan annaba suka yi haɗiyan annaba ƴan uwansu mumina suka ta haɗiyan mumina ƴan uwansu kafirai suka ta haɗiyan kafirai ƴan uwansu da abun ya zama kale kafiri ya haɗi musulmi musulmi ya haɗi kafiri yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy kenan daga karshe gabaki daya annabi adam shine ya zama na baya sai ya hade waɗanda suka yi hadiyan musamman annabi nuhu shikenan sai aka zo da haka muka fito to tun daga wannan lokacin lokacin da Allah ya yi magana din nan to Allah ya fesa wa mutane da suke gabansa hasken annabi Muhammadu sai zama kamar maganeto to duk wanda hasken ya shafe shi a wannan rana to gurgudun imaninsa kenan a duniya da yake annaba abin da yawa ko sabon Allah ba sa iyawa waliye da siddiƙai kuma da yake nasu da yawa amma bai kai na annabawa ba akwai baki kaɗan akwai fari ya fi yawa haka aka zo wajen muminai to can na ba su wannan feshi na maganeto bai same su ba saboda haka in an yi kira ba za su ji ba lokacin da Allah ce ya ayyuhan nasu budu rabbakum ya ku mutane gabaki daya ina kiran ku zo ku bauta mini ni ne ubangijin ku nayi sama nayi kasa nayi komai da komai wane ne wanda ba Allah ne ubangijin sa ba cikin mutane kafirai sun yarda a ba su yarda ba kafirai sun yarda sun amsa kira me yasa ba magana yato ba abun ba kuran karfin da zai ja su ba su ji ba yunadawna min makanin ba'id ana kiran su daga wuri mai nisa tsakanin su da annabi akwai nisa yaushe za su ji wannan kira saboda haka duk wanda bai samu wannan maganeto na wannan rana ba yau ma nasu rabbikum to ya zo duniya ba zai musulunta ba to dama Allah ya san su ya kaddara haka na hasken na, na nurin Allah ya san su ya kaddara haka na duhun Allah ya san su ya kaddara haka sai suka zama danki guda biyu wannan danki zuwa aljanna fara ubali wannan danki zuwa wuta fara ubali to da yake Allah mai iko ne mai iko ba ba ya so a faɗi hujja ce dan me sai yace ku sauka zan aiko manzannin da za su nuna muku hanyar dawowa wannan aljanna dama na yi ta don yan adam ne za ku dawo in na aika an kira kowa zai dawo wanda ya amsa kira kuma ba zai dawo ba ya yarda da shedan kenan makiyina makiyin ubanku to shi kenan wanda aka kaddara musu haka ne sai su zama mutanen shedan wanda kuma kusa suka samu annurin manzon Allah suka zama mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir walau sha Allah da Allah ya ga dama la jarahum ummatan wahida da ya mai da mutane duk gaba ke da al'umma guda daya ba dan wuta ko guda daya da ya ga dama kuma sai ya mai da su ɗaya hannun ba ba ba ko daya amma bai ga dama haka ya ga dama haka yayi la yusalu amma yafalu Allah ba a tambayar sa dan me walau sha Allah la jaramu matan wahida walakin amma dai yudkhilu man yasha'u fi rahmati Allah yana shigar da wanda ya ga dama a cikin rahamarsa wato musulunci tun daga zamanin annabi annabi adam har yanzu addinin da Allah ya yarda da shi musulunci in an aiko wani annabi da wani addini in mutane sun bata shi sai a sake kawo wani addini ce wancan ya zan foman addini yanzu wannan shine sabo saboda haka yudkhil sai Allah ya da man sha wanda ya ga dama fi rahmatihi a cikin addinin sa wazalimuna amma su kafirai wanda suka dauki ibadar Allah suka suka baiwa dodo ko suka baiwa mutane ko suka baiwa shedan sun ji zalunci kenan ma lahu min waliyin wala nasir su kan ba su da wani mai taimako wanda zai jibinci al'amarin su ya ce wani na wani a sallame shi saboda ni ba wanda zai faɗi haka ko ko ina neman taimako a taimake ni a sallame shi a taimake duk ba wanda ba za a samu kowa cikin wannan masu kafirai ma lahu min waliyin wala nasir أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير أم اتخذوا من دوني أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموت هو على كل شيء قدير ai ba su yarda wasu kafirai ittakazu min dunihi awliya sun bar Allah sun riki waɗansu majibinta al'amari ma'anan wali abin da yasa ake kiran wali wali ma'anansa wanda ya jibinci Allah da bauta Allah ya jibince shi da taimako da nasara shine waliyin Allah ko kowane musulmi dukkan musulmi wanda ba aduwullahi ba to waliyullahi ne amma akwai khususiyya yanzu mu Najeriya gaba ke mu yan Najeriya ne za a ba mu passport na Najeriya gaba ɗaya amma in kai gwamna ne sai a yi wani abu daban wanda zai nuna a cikin Najeriya ma kai wani abu ne in kai minista ne passport ɗinsa ba zai kama da namu na mutanen Najeriya ba amma na Najeriya ne saboda haka akwai waliyai alul khususiyati wanda waɗansu suke neman tura wannan khususiyar ce kowa da kowa ma daidai ne alhali ko ba haka ba ne yadda kowace ƙasa akwai shugaban ƙasa akwai majibintansa akwai gwamnoni akwai duk dai ahlul khususiyya suna nan to haka cikin addini ma akwai ahlul khususiyyati duk wanda yake son ture wannan khususiyya to yana so ya canja wa Allah ikon sa ne amit takazu min duni awliya fallahu shi Allah huwal waliyyu huwa yulwatu wala kulli shay'in qadir ai in mutum yana da hankali ba da wani waliyinsa sai Allah Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur ma'anan ba ka da wani majibincin al'amari sai Allah wato za ka samu safu guda biyu tun da ba kai ne na farko ba akwai wani a gaba da kai ko to akwai safu guda biyu ka duba ka gani can gaba akwai annabi Muhammadu to komi tsawon safun bi layi ka bi shi ɗaya safun kuwa na hannun hagun ka duba haka shin annabi Muhammadu ne can ɗin ma layi ya haɗu a can gaba in dai bai haɗu ba to shedan ne a gaba karka yadda ka sa kanka wurin to za a ga mutane ko waɗanne da mutanensu waɗannan suna tare da Allah da ambaton Allah da ibadar Allah wannan ko an sa musu shugabannin sunansu annabawa annabawa suna da magada waliyai waliyai suna da magada malamai waɗancan kuwa suna da shugabanninsu manyan kafurai daga kafurai sai azzalumai sai fasikai sai munafukai in kaga hanyar wa'ancan suna zagin annabawa ne zaka ji suna zagin annabawa suna bata suna bata suna bata su su shugabannin waɗancan ɗin magadansu kuma ba annabawa suke zagi ba a'a su musulmai sa zagi annaba waɗansu sai su zagi sahabbai kamar shi'a kenan waɗansu kuma su zagi waliyai kamar wahabiyawa kenan to za ka ga layi ya zo guda biyu ka duba komi tsawonsa in dai annabi yana gaba to annabi kake jibinta kuma Allah kake jibinta domin Allah ya ce wattabi sabila man anaba ilayya ya kai bawa na ka bi hanyar wanda zai jawo ka ya biyo hanya ta ya kawo mini kai walibu ila rabbikum to dole ne tunda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zamani da shi ba an ce mu bi shi to in ba mu samu wanda ya san hanyar sa ba ya zamu mu samu hanyar sa to shine aka bar mana waliyai magada annabawa malamai ko magada waliyai masu jin maganar su saboda haka ne kowa ka jibinta in dai zai ja kai kai ka wajen annabi to baka jibinci wani Allah ba Allah ka jibinta don Allah ne ya ci a bi su watta bi sabila man anaba ilayya ka bi hanyar wanda zai dawo wurina saboda haka kar a yi su ulfami a ce in mutum ya bi waliyi ya yi dodo ko kaɗan ba haka ba duk wanda za ka bi shi kai ka wajen annabi ba dodo ba ne duk wanda zai koya maka sallah ya koya maka istighfari ya koya maka salatin annabi ya koya maka la ilaha illallah to wannan mutum jagora ne zuwa ga annabi jagora ne zuwa ga Allah kar ka bi wanda zai koya maka zagin mutane kafirta musulmi zagin waliye zagin zikirin Allah wannan ba hanyar Allah ne hanyar annabi ba a makka an yi manyan manyan mutane guda biyu a zamanin annabi ba manyan mutane guda biyu kowa sunansa yana farawa da abu akwai abu bakar akwai abu jahali don Allah yanzu abu bakar ya ga an cika wuri ana ta la ilaha illallah an cika wuri ana ta la ilaha illallah ya zai yi murna ta abu jali ya ga a kaduna nan an cika wuri ana la ilaha illallah la ya zai yi zagi zai yi abin da muka hana tun daga makka me ya kawo shi har nan tun daga makka ne ce la tazmu li hadha alquran wal ghawfi la'allakum taghlibuna tun daga makka muna cewa lamma sai suke wai kula inna ulama jinun ashe haukan ya zo har nan ina ce zagi abu jali zai yi to kenan sai ka san wani abu din zaka bi in zagin zikiri za kafirta musulmi a yawanta kafirai a rage musulmi a zagi magada annabawa a zagi zikirin Allah a yawanta kafirai a rage musulmi yadda Abu Jahal zai murna shikenan in ko yawanta zikiri yawanta istighfari yawanta la ilaha yawanta karatun Qur'ani har yara masu shekara bakwai suna haddace Qur'ani saboda son Qur'ani in wannan hanyar zaka bi duk man sha wali min man sha fal yakfur inna atna lil zalimin nara fariqun fi jannati fariqun fi sayyid ولو شاء الله فالله هو الولي وهو يحيي الموتى فالله الله هو الولي شيني مجبنتي نقرشي mai jibintan kowane mumini Allah waliyul ladina amanu yukhriju min adh-dhulumati ila an-nur sannan su ko muminai wal mu'minuna wal mu'minatu aw ba'dhum awliya'u ba'd sannan su ma muminai to su waliyan juna ne yanzu ni na jibinci yau tijani shine shehuna ba annabi na bane a shehuna ne balle ya zama Allah na ai mutumin da duk ba a ce masa annabi ko annabi bai zama yaushe zai zama Allah wane mutum kowane musulmi ba wanda bai da malami mai nuna masa addini to malamanmu ne waɗannan ina jibintar sana ce shine jagora na cikin addini ya lizimta min in yi awa Allah istighfari kullu in salatin annabi kullu ila ila kullu dole na ka yadda na yadda shine shugabana to shi kuma zai ya jibince ni ni yaronsa ne wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd muna jibintar juna kenan ya jibince ni ni yaronsa ne almajirinsa ne ni ko na jibince shi shugabana ne jagora na ne wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya za a gane kyakkyawa da mummuna ya muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari zai umurce ka da istighfari ya umurce ka da salatin annabi ya umurce ka da la ilaha illallah ya umurce ka da girma iyayenka ya umurce ka da kyauta zarto tsakaninka da Allah da tsakaninka da bayin Allah ya amuru bil ma'ruf wa yanha munkar wa yuqimuna salata ya sa maka sharadi cikin dariƙar sallah cikin jama'a wa yutuna zakata wa yutiquna Allah wa rasulahu ya maka bautan Allah ulaika sayarhamuhumullah waɗannan ka Allah zai musu rahama to waɗancan fa almunafiquna munafiqatu ba'dhum awliya ba'dhum min ba'din sukam ya'muruna bil munkari وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم باسا ذكرين الله نسوا الله kaji farki tsakani to sai ka san in kaga layi guda biyu sai kai ka zaba in layin abu bakar in layin abu jahal bismillah fallahu huwal waliyyu yuhyil mauti wa huwa Allah shine yuhyil mauti mai raya matattu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah yana da ikon yin komai saboda jabrul khabir saboda jabrul khabir Allah baya amsa sunan rasul baya amsa sunan annabi yafi karfin haka amma yana amsa sunan waliyu saboda su ya ba annabawa mu'ujiza abinda za a gane su da shi Allah ya aike ya aiki annaba annabawa suka ce Allah in mun je sun san mu abu mun san mutane ne yan uwan sun san iyayen mu da kakannin muna cin abinci tare muna zuwa kasuwa in mun ce ka aike mu ya za su yi su gane ce ku nuna musu abin da bayya yiwuwa in kun yi za su gane ni na aike ku shine a ba su mu'ujiza sai su yi ta ta nuna mutane waɗannan mutane daga Allah suke amma su wani Allah bai ba su uniform ba mu ya za mu yi kace ka zaɓin wai mu waliyai ne ya za mu nuna mutane mu waliyai ne a ai ni na zabe ku ku je duk wanda bai yadda ba zo yake ni man adali waliyan faqad azantu bil harb saboda haka ya amsa sunan alwaliyu ba ya amsa sunan nabi ko rasulu saboda jawrul khatir kuma الله ولي الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات والله لا يهدي الظالمين فالله هو الولي wa huwa yuhyil mauti Allah shine mai raya matattu wa huwa shi Allah qadirun mai iko ne ala kulli shay'in wato ka'idan musulmi husnul zanni kyauta zato tsakaninka da Allah kyauta zato in ka ji labari wane wali ne kace Allah ba mu in ka yarda kace Allah ba mu albarka sa in baka yarda kace Allah ba mu albarkan masu albarka amma kar kai zagi in kace baka yarda wali ne ba to ya zaka yi sai Allah ya tube shi don baka yarda ba ko ka sai Allah ya shawara da kai ya nada shi ko minista ka isa shawara da kai in za a nada balle wali in baka yadda ba sai me babu da zai faru su waliyai Allah ya zuba cikin muminai ne kamar CID haka don Allah ya ce daga girman sa sai girman annabin sai muminai walilal izzatu wal rasuli walil mu'minin da an ba waliyan din uniform to sai a girma su kada a bar sauran irin mu amma in an ce su waliyai su ma suna cikin irin mu to shi kenan ashe za mu samu daraja kenan kowa ka gani ka ce bari ban sani ba ban san abin da Allah rataya masa ba ko shi ma shine kaga sai ka zauna lafiya da dukkan musulmin duniya saboda haka Allah ya ɓoye waliyai cikin jama'an musulmi yadda ya ɓoye ismul azam cikin sunayensa yadda ya ɓoye lokacin karɓan sallah cikin lokatai guda biyar yadda ya ɓoye lokacin karɓan addu'a cikin lokatoci to haka ya ɓoye waliyi cikin mutane don yana so a roƙe da kowane suna walila rasul Allah faɗo biha da an san ismul azam sai a ta roƙon da shi kadai sai a bar sauran sunaye Allah bai yadda ba da an san lokacin sallar da za a karba ita sai a wulakan da sauran salloli sai ita guda ɗan in ta zo haka kuma lokacin roƙon Allah sai ta bacci sai wannan lokaci ya roƙi Allah to duk Allah ya ɓoye waɗannan saboda hikimarsa
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب وما اختلفتم فيه من شيء na haɗa kuna gauraya ku gaba ɗaya da musulman da kawar duk ku tafi duniya ku je ku yi aiki kuma yamal misqala zarratin khairan yara wa yamal misqala zarratin sharran yara in kun yi jayayya ta kaure dodo kafiri ya ce dodo ne Allah musulmi ya ce a Allah shine Allah to hukuncin sa yana wajen Allah a tambayi wanda ya san Allah yayi bayanin Allah in mai bayanin dodo yayi bayanin dodonsa sai a ji nasa ƙarya ne domin ba wanda ya sama yayi ƙasa sai Allah shi kadai ba wanda ya mutane ya musu abinci da abin sha sai Allah shi kadai kaga wannan jayayya ta lalace kenan idan ko jayayya ta kaure cikin malamai ne to sai a koma cikin alqur'ani adi'u Allah wa adi'u rasul ulil amri minkum fa in tanazatum fi shay'in faruddu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi war rasul sai a koma in malamai sun yi jayayya wannan abu wajibi ne wannan yace a ba wajibi bane ya daga cikin manyan sunnoni to sai a koma a duba alqur'ani da hadisi a gane wane ne yafi cancantar a karɓi maganarsa haka dai kullum in an yi jayayya akan komi kuma tsakanin mutane da mutane sai a koma wajen qur'ani a koma wajen hadisi shi qur'anin fa masanansa za a tambaya ba maka ba masu karanta ba masu karanta shi ba masanansa wanda suka yi ilimi suka san yadda ake sarrafa shi saboda ƙa'idodi yanzu an ce mota ta ɓaci a zo a duba in fasinja su duba shine zai sa a gane ko ko makaniki ya duba shi zai sa a gane makaniki idon sa nawa ne guda biyu ne taba duk fasinjan nan komai yawan idon sun duba ba za su gane ba sai makaniki in an ce mutumin nan bai da lafiya a zo a duba shin mutane ne za a gayyato su duba ko likita likita idonsa biyu ne amma zai gane in Allah yarda amma sauran mutane ba su gane don ba sana'a su bane saboda haka farkon abin da ake nema ga musulmi sanin qur'ani da farko in za ka yi hujja ka fara sanin qur'ani tukuna ba wai ka karanta shi ne kawai ya zama hujja ba a'a in ka karanta shi ka ai za ka samu waɗansu wuri in ka ce mana na karanta alqur'ani ya ce fawailul lil musallina azaba ta tabbata ga mai sallah da Allah ba haka yake a qur'ani ba haka yake ko to sai a karbi wannan hujja don bai hada wani karatu da wani ba shi yasa ina ce ya yi wallazi na la taqrabu salata ya ku ne kar ku kusanci yin sallah babu haka qur'ani to akwai wani abin da ya bari bai hada ba shi yasa karatun bai fito ba banda wanda ya sani wa zai yi to saboda haka dole ne qur'anin nan sai masanansa Allah ya lissafa abubuwa haramun haramun miyagu da yawa a qur'ani a cikin suratul isra'i tunda wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana har zuwa yace zalika fa zalika ma fa ilayka rabbuka min hikma wa la tajal ma la ilaha illa khar fatuka fi jamru madhura yace kullu zalika kana sayyi'atan inda rabbika makruha duk waɗannan abubuwa da aka lissafa ba su da kyau makaruhi ne don Allah shan giya makaruhi ne zina makaruhi ne cin dukiyar maraya makaruhi ne mutum ta dukan iyayensa makaruhi ne to in kace alqur'ani kaga ai wannan makaruhi ne kullu zalika kana sayyatan inda rabbika makruha dan Allah kai hujja da wannan duk waɗannan abubuwa ba su da kyau makaruhi ne ka san makaruhi abinda in kai shi ba shi da kyau amma bai kai a rubuta maka alhaki akan yin sa amma in ka bar shi za a rubuta maka lada yau sai ya zama hujja ta saboda haka dole ne sai an san qur'anin tukuna amma suka yi dalibai yara jahilai suna karanta qur'ani suna faɗi abin da gara ma su zagi addini sai ba sani ba dalibai yara jahilai wai suna karatun qur'ani suna suna bata addini suna zagin addini suna rushe addini kuma sun ce qur'ani suke karantawa to Allah da annabi shin kasan nan ba mu da asibitoci ne ko mu da likitoci don mene yan gata in wani abu ya sami a kai su jidda a kai su jamus a kai su amerika a kai su ingila ba don can ya fi ba shi addini bai da masanansa kowa ma ya iya larabci ya yi addini dole ne a san ɗalibai daban malamai daban gwanaye daban ƙwararru daban Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye addinin mu Allah ya kiyaye da kasar mu Allah ya kiyaye mutuncin mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ɗauka musulunci Allah ɗauka musulunci Allah ta miki wasu taimakon musulunci Allah ya jikan musulmi maza da mata rayu da mutuwar barka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya jikan mu jikin iyayen mu da iyayen mu da malamin mu da malamin Allah karbi addu'a mu ya karbi addu'a wanda muke musu addu'a barka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya jikan musulmi maza da mata rayu da mutuwar Allah ba mu da hin duniya da lahira Allah ke sharrin duniya lahira albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah dauka musulunci bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله